بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya kawo wannan yammaci na Lahadi daren Litini yau muna goma sha hudu ga watan safar hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shekara 1444 a kidan miladiya yau muna goma sha ɗaya ga watan takwa ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu mun dawo don ci gaba da karatun wannan littafi mufsidatul qulub na ashekh salih munajjid Allah madaukakin sarki ya ƙara masa lafiya idan ƴan uwa ba su manta ba mun gama jero dangogin dalilai waɗanda suke zargin san rai wanda a ƙarshe malin ya kawo mana wani hadisi wanda ke nuni akan cewa akan jarabci zukata da fitintunu wato fitintunu sukan ɗanfaru da zukatan ɗan adam kamar yadda ka san mai kwanciya akan tabarma wannan zare ko wannan abin nan na saƙa-saƙa na tabarma ke ɗanfaruwa da jikinsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idan aka jarabci mutum da fitina sai ya kwankwaɗe ta to sai zuciyarsa ce baki daga nan kuma ba zai rika gane mai kyau ba ballanta na yi aiki da shi ba zai rika gane mummuna ba ballanta na yi santa idan kuma aka shayar da mutum fitina sai bai kwankwaɗe ta ba ya yi musunta ya yaƙi zuciyarsa ya hana zuciyarsa bin wannan fitina to sai zuciyarsa ta koma farasal kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya buga misali da ita to yau inda zamu tashi malaki cewa matayu aqabul insan ala hawahu yaushe ne ake zargin mutum ake masa uquba akan ya bi son zuciya shine taken wannan wurin da zamu karanta yaushe ne ake zargin mutum akan ya ji son zuciyarsa malin ce alhawa wa shahawa shay'un mulazimun lil insan yace kaga son zuciya da bin son sha'awoyi na rai wani abu ne wanda yake yana lizintan dan adam la yastati'u mufaraqataha wa la tarkaha babu yadda za a yi dan adam ya rabu da bin son zuciya ko kuma ya rabu da bin sha'awa ya ce fallahu jabalin nafsar shari'ata ala zalik hakanan Allah subhanahu wata'ala ya gina halittar ɗan adam wato kowane ɗan adam yana da abin da yake so a cikin zuciyarsa yana da kuma abin da yake sha'awa a cikin zuciyarsa babu yadda za a yi a ce ɗan adam ya wofinta daga waɗannan abubuwa ce ma ne ce to fahal yu'aqabul insanu ala hawahu wa shahawatahu kullama hawa washtaha to za a yi ma mutum uquba a duk lokacin da ya bi abin da zuciyarsa take so ko kuma ya bi abin da zuciyarsa take sha'awa duk lokacin da mutum ya sha'awanci wani abu sai a ce za a yi mishi uquba ko kuma duk lokacin da zuciyanka ta karkata zuwa ga wani abu to za a yi ma mutum uquba wannan tambaya ce wahalil insanu mutalabun bi istikhrajil hawa min nafsihi wa qalbihi shin shari'ar musulunci ta nemi mutum ya cire san zuciya da san sha'awa ga baki ɗaya a cikin zuciyarsa shari'ar musulunci ta nemi haka wa nabzihi kharijan anhu mutum ya watsi da duk wani abin da ransa ke so duk wani abin da yake sha'awa shari'ar musulunci ta nemi mutum ya watsi da wannan am anna li zalika dawabit wa hudud ko ko akwai ka'idoji da iyakoka da ake kula da su dawabit abin da ake nufi da shi wato wani ma'auni da da shi ne ake tantance hukunce-hukuncen wata matsala a wani babi guda ɗaya. shi ne sai kira shi babit babit in ka ji an ce abu kaza babit ɗin shi shi ne kaza wato da wannan abin ne ake bi a a'auna a fitar da hukunce-hukuncen wata matsala a wani babi guda ɗaya saɓanin ƙa'ida in aka ce ƙa'idan abu kaza shi ne abu kaza to ƙa'ida tana shiga babubbuka da yawa shi ko babit bai shiga sai dai babi ɗaya ina misali don a gani kaga akwai ka'idan al-yaqinu la yuzalu bi shakk wannan ka'ida ce ta shari'a kuma tana shiga kowane irin babi daga cikin babubuka na addini al-yaqinu la yuzalu bi shakk yaqini ba a gusar da shi da shakka wannan ka'ida ce ina misali mutum ne yana da tabbacin yi alula ya tuna ya ɗauki buta ya kewaya ban ɗaki ya fito ya yi alula wannan tabbas ne yana da wannan tabbacin to amma daga baya shi ya sake shiga bayi ko bai sake shiga bayi ba ya kasa tantancewa yana shaka ko to wannan bai kare mishi alula ba saboda tsarkin da yake da ita tabbas ne amma shin aloran ta karye ko bata karye ba shakka ne to ta za ku sadda yaqini da shakka kila kun gane wannan ka'ida to kaga wannan ka'ida ce za ta shiga babin tsarki za ta shiga babin biyan bashi ina da tabbacin na baka bashinka a ina ci bashinka to amma na biya ko ban biya ba shine na kasu tantancewa to kawai baka biya ba tun da kana da tabbacin kashi to amma a biya ne kana da shakkan ka biya ko baka biya ba to ba za a gusar da yaƙini saboda wancan shakkan ba sai a ɗauka kawai baka biya ba ila an gane wannan zai iya shiga babubbuka da yawa ko kuma ƙa'idar la darar wa babu cuta babu cutarwa ƙa'ida ce daga cikin ƙa'idoji ta shari'a kar ka yadda ka cuci wani kar kuma ku yadda ku cuci junanku wannan ya cuci wannan wannan ma ce tabarar rama ƙa'ida ce a ƙarƙashin na aka fitar da waɗansu ƙa'idoji ma da yawa irin su daf'ul mafsada ulamin jabbin maslaha kaga ƙa'ida ce ga abu in an yi shi za a samu alkhairi amma kuma akwai sharri a ciki shari'a ta ce to a kyale shi kar kar ai alkhairin saboda an nisanci sharri shine daf'ul mafsada wala min jalbil maslaha abu ne in an yi shi tabbas akwai alkhairi amma ko fa akwai sharri to a hakura da sharri a hakura da alkhairin duka ina misali mutumin da zai zauna a gefen hanya shari'a ta hana zama a gefen hanya saboda zai kai ga mutum ya rika sa ido ya rika kalle-kalle ya rika giba ya rika rafkana to amma kuma akwai yiwuwa in ya zauna za a yi sallama ya amsa ai alkhairi ne akwai yiwuwa in ya ga mummunan abu zai hana ai alkhairi ne akwai yiwuwa in ya ga wani mutum ya ɓace hanya zai sa shi a hanya alkhairi ne amma duk da haka shari'a ta ce to kar a zauna saboda ne saboda a kauce mu wancan sharrin duk da yake ko akwai alkhairi kuma a ciki to kaga wannan ka'ida ce wai dai ina son ne in fito da bambancin da ke tsakankanin ka'ida da kuma babu kaga ka'ida za ta iya shiga kowane irin babi amma in aka ce maka da babu to wato a babi ɗaya ne a babi ɗaya ne kamar misali a ce maka ayyuma ihadin bidiga faqat tahura kaga wannan babu ne menene ka'idan da za a gane fata ya tsarkaka shi ne idan aka je ni da aka fatin da aka zo maka da shi inda an je ne kana iya ce mishi mai tsarki kaga iya wannan ka'idan a wannan babin ba ta aiki to ire-iren waɗannan abubuwan to shi ne nan mala yake cewa ko ko akwai wani babir wato wani ma'auni da za mu iya cancance sarran da Allah ke kama mutum da shi ya masa hukuma da kuma irin sarran da Allah bai kama mutum ya masa hukuma malai ce qala ibn taymiya shaykhul islam ibn taymiya ce nafsul hawa wa shahawa la yu'aqahu alaihi in dai din kawai mujarradin ka sha'awanci wani abu ko kuma ka ji zuciyanka ta karkata kana son wani abu kar ku manta muna magana akan banna ne ba maganar sallah muke yi ko maganar azumi ko maganar sadaka ba muna magana akan banna ne yayin da zuciyanka ka ji ta karkata kana son wata banna ko ka ji kana sha'awan wata banna to a wannan lokacin ibnu taymiya ce la yu'aqabu alayhi Allah ba zai kama ka da laifi ba bal alattiba'ihi wal amali bihi sai dai idan ka bi zuciyan kayi abin da ta saka maka kayi aiki da abin da ta saka maka to a lokacin nan ne za a kama ka da laifi yace fa idza kanatin nafsu tahawa wa huwa yanhaha zuciyan ɗan adam tana ta mishi saƙe-saƙe a kan mummunan abu tana ta sha'awan wani abu na ɓanna amma shi kuma yana ƙoƙari ya tunkuɗe ya ƙi kana na haihu ibadatan lillahi wa amalan salihan to a wannan lokacin hana ran da yake yi ta zama ibada ga Allah kuma ta zama ɗa'a ga Allah subhanahu wa ta'ala kenan idan zuciyar ɗan adam ta karkata yana son ya zalunci wani akwai haƙƙin shi a hannuna to ba zan bashi ba kai azama sosai akan ba za ka bashi ba to wannan lokacin ba za a kama ka da zunubi ba yayin da ka hana shi haƙƙin nashi to a lokacin ne za a kama ka da zunubi kenan ran ɗan adam tana iya shato mishi nau'o'in ɓanna da yawa tana iya shato mishi wani mummunan aiki to lokacin da ta shato mishi wannan mummunan aikin a wannan lokacin ba za a rubuta mishi zunubi ba amma lokacin da ya yi aiki da wannan mummunan abin to a lokacin nan ne za a rubuta mishi zunubi domin da Allah subhanahu wata'ala ya bayanin Annabi Yusuf alaihi salam wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih cikin maganganun malaman tafsiri hammat bihi ta himmatu da shi sosai wa hammadiha a matsayin shi na ran ɗan adam a matsayin shi na mutum shi ma hammadiha to amma menene ya hana shi laula an ra'a burhana rabbi sai ya hana zuciyar shi daga bin abin da take so to wannan lokaci sai Allah subhanahu wataala ya ƙara mishi ɗaukaka da haka yayin da zuciyar ɗan adam ta gaya mishi cewa je kai zina to a wani lokacin ba za a kama shi da laifin zina ba zuciyar shi ta gaya mai cewa ka je ka yi zana mana sai ya ta yaƙanta ya ta yaƙanta yana tuna anya kama na ya kamata a zana bai dace ba bayan na san ƙur'ani ya hana bayan na san manzan Allah ya hana bayan na san abubuwa haka na hankali na ɗabi'a san hana ba zan yi ba to a wani lokaci kuma sai zama ɗaukakan daraja a wurin shi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ila an fahimta shine kamar wancan kissan da na taɓa faɗi a nan wannan matashi da wata baiwar Allah ta fito da daddare ta bi shi ɗaki cikin ɗaliban tabi'ai ko tabi'o tabi'ai ta bi shi ɗaki da manufan ya zana da ita ya godo da ita cikin dare ne ita kuma ta ƙiyarda to abin da ya kawo a wannan lokaci shine akwai ci balbar a gabansa sai ɗauki hannunsa sai ɗora akan a ci balbal ɗin sai hannun ta fara ƙonewa yana gumi yana faɗin ya kere idan wannan azaban ya yi nake nauyi to azaban gidan lahira ya fi wannan wannan sai sanya zuciyar wannan yarinya ya kari ita ma sai ta janye daga wannan mummunan manufa na ta kuma ta je ta gaya ma mahaifinta to kaga a wannan lokaci Allah ba zai kama ta da laifin zina ba wannan ma yana iya zama sanadiyan ɗaukaka gare ta ya zama sanadiyar ɗaukaka gare ta ta yi nufin mummunan aiki amma kuma ta yaƙi zuciyanta ta wani dalili da ta gani dalilin nan ko dai dalili na shari'a ko dalili na halitta akwai lokacin da za ka ga wata aya ne daga cikin ƙur'ani ko hadisi sai ya hana ka ɓanna ko kuma ka ga wani abu a rayuwa ko sai ya baka darasi ashe ni ma inda ne kazan nan kaza zai zama to bari in fasa kaga dalili na wannan na halitta to duk da lokacin da mutum zuciyarsa ta sassaƙa masa anna da bin sha'awar rai sai ya hana ta to a wannan lokaci ba za a zarge shi ba hana tun da ya zama ibada da kuma da'a ga Allah subhanahu wataala malice fa hadhihi halul muslimi sadiq wannan shine halin musulmi na gaskiya la tazalu nafsuhu ta'muruhu bi kaza wa kaza zuciyarsa ba za ta gushe ba tana mishi mummunan umarni da aiki iri kaza da aiki iri kaza wa huwa yujahiduha shi kuma mummuni yana tunkuɗe ta kullum haka ake faɗa tsakankanin mummunan zuciya da kuma imani a cikin zuciyar ɗan adam kullum tana gaya mishi ne je kai kaza kaga waɗancan ina gaya muku sai kun yi da gaske akan yara da matasa a masallacin nan in kuka bari masallacin nan ya taso akan irin wannan ɗabi'a na rashin tarbiyyar yara to gobe za mu kuka sai kun yi da gaske malamai ina ƙara gaya muku sai kun yi da gaske yaran masallacin nan suna da matsala a matsala tana taso mishi fitina tana taso mishi a cikin zuciya kaga da ne maganar nan ya kamata a ce ku samu bulala ya ko dai ku zane su ko dai su fita ko su shigo cikin sahu shine amfanin kafa hisba wani lokaci ka dauki mataki akan mutum idan kai ba za ka yi ba wa illam tu'minu li fa'tazilu kai in ba za ka yi ba kar ka hana masu yi su in ka zama kamar shedan kuma mutane su kai baka yi ba kuma kai baka bari sun yi ba ai mutum ya zama shedan ne kenan kuma Allah shiryatar da mu abinda malai yake cewa nan yayin da zuciya take hararo maka miyagun banna kai kuma kana ta kokari kana jihadi akanta kana takura ta kana yin mata tabaibayi kana hana ta abin da take so wayanhaha an masawi shahawata yana hana ta daga miyagun sha'awoyinta ne yau da kullum wa yakhafu rabbahu yana tsoron Allah fi tilkal maqamat a irin waɗannan matsayin da zuciyar shi take hararo mishi kai kai ko ka bari ko ka bari irin waɗannan abubuwa Allah ce ta amurhu da wacce take umartanta da shi to a wannan lokaci wa man kanat hadhihi haluhu wanda wannan ita ce wato yanayi ko kuma halinsa falahul jazaa alhasan to yana da sakamako mai kyau qala subhanahu wata'ala shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa wanda yaji tsoron tsayuwa gaban Allah wa nahana nafsa 'anil hawa ya hana ransa abin da take so na sha'awoyinta fa innal jannata hiya al-ma'wa aljanna ita ce makomansa to a daidai wannan gaba yake da kyau mu tsaya mu fahimci wannan da kyau duk cikan mu dai masu laifi babu wani ma'asumi a cikin mu babu wani mala'ika daga sama babu wani annabi da ke karɓan wahayi kuma ga abubuwan ruɗi nan da yawa sun cika rayuwar mu ko a babin mu'amala ko a babin ibada to menene zaka yi ka kubuta shine idan ka kai matakin da zaka rika hana ranka abin da take shato maka na abin da take so sai ka takura ta to a wannan lokaci shine imanin ka zai kai geji idan aka baka ajiyan kuɗi wani zai tunanin kawai bari in cinye ba abin da zai faru zuciyanka za ta iya gaya maka wannan to amma a wannan lokaci sai kai amfani da wannan imanin naka sai ka takura ta sai ka ce to ba zan ci dukiyan da ba nawa ba to fa innal jannata hiya al-ma'wa wani sai zuciyarsa ta rika gaya masa ko zuciyarta ta rika gaya mata ki abu kaza ki zalunci kishiyanki ko ki zalunci mijinki ko miji ya zalunci matarsa kuma ba abin da zai faru eh ba abin da zai faru to amma wani hannarsa anil hawa sai ka hana ranka abin da take so to fa innal jannata hiya al ma'awa kun yi fada da wani sai zuciyanka tana gaya maka cewa je kai mai kazafi je ka bata shi a wurin wani da wani da wani je ka faɗi abubuwan da za su zubar mishi da mutunci kuma za ka iya yin haka amma sai ka tuna wani hannarsa anil hawa sai ka kame sai ka ce ba zan je in bata shi ba kila an gane wato kowa zuciyarsa takan zo masa da irin wannan mummunan yanayin to ba za a kama ka da laifi ba amma laifin na cikin idan kai aiki da abin da take gaya maka amma in ka yaki zuciyanka gashi kana ta neman ka sai waya kana ta neman ka sai waya shekara da shekaru kana son ka sai waya baka samu dama ka sai waya ba kawai rannan wani ya tashi a masallaci ya bar wayarsa sai ka tsinta kuma ba wanda ya gani sai ka tsinta to ma sai ka tsinta ko kuma sai sai ka dauka sai ka dauka ga ta kuma waya ce mai tsada ta dubu ɗari ce kai kuma dama yau kusan watan ka takwas kana son ka sai waya in ka dan fara tari sai wani abu ya bijiro ka kasa siya in ka fara tari sai wani abu ya bijiro to yau ga waya ka ganta a masallaci to ɗayan biyu ne ko dai ka sallama ma zuciyanka ka ɗauka to yanzu ai na sama ko kuma wani hannarsa an ilhawa fa inal jannati hiya ma'awa ka takura zuciyanka ka nuna mu zuciyan ƙarya kike wannan abu ba haƙi na bane ka takura zuciyanka to a wannan lokacin Allah ya maka alƙawarin aljanna in kuma ka sallama ma zuciyanka to ai na sama bari ma in je in saida sai in je in sai wata don kar a gane to iyakanta dai kenan dai a duniya sannan kuma sai ya jawo maka ukuban da Allah madaukakin sarki ya san iya adadin shekarun da zaka fada cikin ukuba kaga babu cin babu cin riba akwai wani bawan Allah da muke tare da shi kasuwanci yake yi da kwangila yi kwangila ya saba kai kaya a wata ma'aikata a siya mai kyau iri kaza da farashi iri kaza sai aka samu kuskure a ɗaya daga cikin kwangilolin da yi sai aka samu kayayyaki marasa kyau sosai sai kuma aka kai kamfanin a matsayin wancan mai kyau ɗin da ya saba kaiwa haka kuma aka biya shi da wannan farashin wallahi da ya zo ya kasa zaune ya kasa tsaye ya za a iya ci wannan kuɗin shi kuma aiki ne ba zai yi a ce ka ce to mayar ba gwamnati ne ya yi makwangila a wannan lokacin ba zai yi ka ce in mai da kudin ba ya zan yi ya shashi dai yana ganin kawai abin da zai fi kubuta kudin nan duka yi sadaka da su kawai ko naira ɗaya ya kasa ci saboda wai yana son ya takura zuciyarsa kar ya sallama mata ya biya mata abin da take so to irin wannan fa innal jannata hiya al-ma'wa da haka akwai kofofi na sha'awoyin zuciya da yawa to in ka takura zuciyarka to anan ne darajarka da ɗaukakan ka take kuma kun ga wannan rashin takura zuciyar shi ya sanya a yanzu ba mu da amana ba mu da amana cikin kowane mutum goma idan ka nuna to mutum takwas za su ci amananka ko amanan zance ko amanan dukiya ko amanan zance ko na dukiya za su ci in kuma ba haka nan ba yanzu ka zo masallaci wanda suke sallah a sahun farko ka ce wani da Allah ba tare da kayi zai tsawo ka ce da Allah ga dubu ɗari ka ajiye ni sai bayan wata kaza zan zo wanka ba ba za ka samu kuɗin nan ba me yasa an sallama ma zuciya an sallama ma zuciya ne duk abin da zuciya ta zo maka da shi kawai sai mutum ya dace shi kenan kawai haka nan zai to gashi rayuwa ta gurɓace mana rayuwa ta ƙi daɗi ku dai dubi irin yadda muka yi ta ba da misalai irin yadda muke rayuwa a Najeriya menene jefa mu cikin kunci da wahalhalu son zuciya ne ba ba talauci bane Najeriya babu talauci amma son zuciya ya sanya kati na asibiti naira 50 ko naira 100 gwamnati ba za ta iya dauke maka ba kuma muna da kuɗin da yake za ta iya dauke maka kuɗin kati da kuɗin magani amma naira 50 kuɗin kati ba za ta iya dauke maka ba ballantana kuɗin magani karatu duk wanda yake karatu karatu da kuɗi yake yi ko ka biyo a gwamnati an ce maka wai za ka yi karatu kyauta don rego ne ba wani karatu kyauta duk inda aka ce maka wai za a yi karatu kyauta an gurɓata ilimin a ce za a yi karatu kyauta kuma gwamnati bata sai aji ta kai makarantu ba bata sai tsintsiya da za a share ajujuwa ba bata sai fatanya da za a yi noma ba duk ba a sai wa'annan abubuwan ba sai a ce kawai ɗalibai ku je ku yi karatu kyauta to da wani allin za a yi karatun ba dai sai an yi rubutu ba da chalk misali in kuma whiteboard ne za a yi samu maka to da wanne za a yi duk gwamnati ba ta kai ba kuma ta ce za ta ba da ilimi kyauta to duk san rai ne ya shiga cikin rayuwar namu muka rasa ilimi nagartacce muka rasa lafiya muka rasa tituna dubi da irin wannan tituna da ake mana a ƙasar nan ka ɗauka titin daga abuja zuwa kano daga fara shi kusan shekara biyar rayukan da ya ci allah kaɗai san iyakansu dukiyan da ya salwantar allah kaɗai san iyakansu lokacin da ya ɓata ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un har yanzu ana kana iya tashi daga nan zaka je Kaduna tafiyan minti 45 sai kai awa 4 akwai wanda sai awa 7 baya ga haɗuɗɗura kuma sarrai ne kawai ya hana a gama aikin nan akan kai to kaga da yadda sarrai idan aka sallama ma zuciya yadda yake kashe rayuwa ya gurɓata rayuwa kuma ya gadar mutum da mummunan makoma a wurin Allah sai ka an ce maka mutum ɗaya ya tara kuɗi naira ya mutu ya bar biliyan biliyan arba'in biliyan arba'in ba miliyan ba biliyan arba'in ta ina ya samu wannan kuɗin kuma abin da yake kawai aikin gwamnati ne aikin gwamnati kawai yake ya samu biliyan arba'in sai ka san an sa san rai wannan biliyan arba'in ɗin mutum nawa kake jin za su iya karatu tun daga mataki na nazari primary secondary jami'a har su digiri a kuma kula da lafiyarsu a ciki mutum nawa kake jin za ta ɗauka ai ya fi ƙarfin mutum miliyan to ire-iren wannan muna da su ne da yawa a ƙasar Allah ka shiryatar da mu da haka mutane sai an mun yaƙi zuciya ne in ka ce za ka bi san ranka haka nan za ga irin cikin yara wani yaro an jarabce shi da kwaɗayi shi dai ya samu kuɗi ya je ya sai wara ya je ya sai biskit ya je ya sai minti mahaifin shi na aje kuɗi sai ya ɗauki ashirin abokin shi na aje kuɗi sai ya ɗauki ai ta ci giya ya sha mar ya ce ba shi ba kuma da ya yi haƙuri wannan hannafsa anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'awa sai rayuwar shi ce albarka Allah kuma ya bashi a cikin falalansa amma yanzu ya koma yana ɗan hali yana sata duk wanda aka yi mishi sata zai ce Allah ya isa ko kai kana jin ka zalunci mutum ya ce maka Allah ya isa kana jin rayuwarka za ta yi albarka tun kana yaro ɗan ƙanƙani mutane sun ta maka Allah ya isa sun ta maka Allah ya isa kai ta bakanta ma mutane rai saboda kana musu sata kana musu ɗan hali ko iyaye kana ɗaukan musu abin da suka aji kullum iyaye suna baƙin ciki da kai kana jin za ka yi albarka a rayuwarka yaran nan zai albarka yaran da iyayen shi kullum suna cikin bakin ciki akan shi akwai iyayen da yake suna kuka akan ƴaƴansu saboda ƴaƴan sun sallama mu zuciya duk in yaga an aje zai dauke in ya fakaici ido zai dauke tun yana yi a gida har ya koma yana yi a waje iyaye su ta kuka ci ta kai ma malamai don Allah a sa mu cikin addu'a ya za a yi wannan yaron ya albarka shi ne sai ka ga ƙarshen rayuwarsa ya ƙare da bara a gidan mai bara a gefen titi ka gan shi ya koma yana bara ana baɗa mishi ƙura to ya sanya iyayen shi kuka ya zalunci mutane tun farkon rayuwarsa ya sallama ma zuciyarsa to an ta mishi Allah ya isa kuma wannan Allah ya isan ya kama shi malin ya ce falhawa la yu'aqabu alaihi illa inda al'amali bihi sarrai ba a kama mutum a yi mishi uquba a kanta har sai lokacin da ya yi aiki da abin da zuciyar nashi ta gaya mishi farrajulu qad yahwal ma'asi wa yatamannaha akwai yiwon mutum ya sha'awanci yin wani zunubi ya kuma yi burin yin zunubin fa idza sadaqa zalika bil amal husiba ala hawahu wa amalahu ala hawahu wa amalihi to yayin da mutum ya aikin shi ya gazgata wannan abin da zuciyar shi ta saka mishi to a lokacin ne sai a yi mishi hisabi akan wannan sarran da yayi kuma a yi mishi mummunan sakamako akan wannan aikin da yayi bane ce an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kutiba ala ibn adama nasibuhu min az-zina mudrikun zalika la mahala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce dan adam Allah ya kaddara wannan kaddara ce ta Allah kowanne dan adam sai ya fada Allah ya rubuta ya kaddara ma ɗan adam kowa yana da rabon shi a cikin zina kowa yana da rabo a cikin zina mudirikun zalika la mahala wajibi ne ma sai ka rasu wannan ba inda za a yi ne ka kauce sai annabi ya ce fala'ainani zinahuma annaba idanuwa zanansu shine kallo idanuwa zinansu shine kallo duk lokacin da ka kalli matan da ba ta halasta maka ba a wani lokacin idan ka yi zina idan ka yi zina wal uzunani kunnuwa kuma zinahuma al-istima zinansu shine ka saurari kalmomin batsa kalmomin batsa kalmomin da ba su halasta ka ji ba daga matan da ba taka ba wallisanu shi ma harshe zinahu alkalam harshe zinan shi shine magana furta kalmomi da suke iya sadarwa zuwa ga zina waliyadu shi ko hannu zinaha albaqasu zinan hannu shi ne miƙawa ka taɓi matan da ba ta halasta ba ko ta taɓi mijin da bai halasta ba warrijilu ƙafafo zinaha alƙwaɓa zinan ƙafa shi ne takawa inda za ta je yadda ake zina wato ko wani ya tsallake wancan sai ya faɗa wancan ko ya tsallake wancan sai ya faɗa wancan ko ya tsallake wancan sai ya faɗa wancan hakanan Allah ya rubuta ma ɗan adam me ya amfanin wannan amfanin shi shi ne don ka ci gaba da zargin kanka ka riƙa gane cewa babu yadda za a yi ka biya Allah ka cewa kai ka zauna baka da zunubi shi yasa manzon Allah ce mudirikun zalika la mahala wani zai ji abin da yake ba daidai ba wani zai gani wani zai faɗi wani zai taka ya kai kanshi inda zai ga abu mummuna kai wani ma zai shiga motar haya ba da manufa ba sai ya zauna kusa da wata mata ba yayi nan kenan ba kila kun gane magana ya taka ya shiga motar haya ya zauna ga shiga wata mata a'a ya shiga waya kafin ai aune sai ga hotuna na tsaraici na batsa ya kauce musu ya dai riski wannan ko ya ko ya so to wannan amfanin shi shine Allah ya rubuta maka haka ne domin kullun ka ci gaba da istighfari ka gane cewa kullun kana cikin sabon Allah kana iya bude rediyo zaka ji tafsiri sai ka fara jin kalmomin batsa ko a sa maka wata hatsabibiya tana waƙe-waƙe na soyayya ila an gane wani ma kana iya fitunuwa da da sautinta ko kuma kawai ka fito zaka tafi masallaci zaka tafi makaranta sai ka ga wata ta caba kwalliya kuma idan ka ya kai kanta ko da ka kau da kai daga baya ai ka riga dai ka fada shi yasa manzon Allah ce ko ka ci ko ka so sai ka fada domin a nuna maka cewa kai sunan ka bawa kuma bawan nan ne laifi tsakankaninka da Allah to in kullun kana fada cikin irin wannan ce dai a irin wannan zamani namu waye zai rika jin cewa kai ai yanzu ni masha Allah ne ban da wani laifi tsakankanina da Allah ai dole kai ta zargin kanka dole ka zama kana da annafsan lawama zuciya ne yawan zargin kanta kullun ka rika tsira kanka cikin masu zunubi masu laifi da haka kullun zai baka dama kenan kai ta istighfari kana tuba zuwa ga Allah saboda ka san kai mai laifi kai waɗannan laifuffuka ko da ba da nufi ba kuma to sai dai saukinta ire-iren waɗannan abubuwan musamman in kai su ba da nufi ba kai koma da da nufi kai amma sai kai nadaman su to alola kuma dina wanke zunubinsu idan mutum yi alola kyautata alola to innan kurakuran kallon da kai ba da gangar ba ko kuma kayi da gangar amma kayi ce subhanallah na yi kuskure da ni daidai ba kila ka tsaya ka kura mota yarinya ido da gangar sai kuma daga ba kan kai daidai ba astaghfirullah wa atubu ilayh to idan ka zo alola wannan abin da ka kalla Allah ya wanke maka zunubin shi ka shiga motan haya akwai wani bawan Allah da ya shiga motan haya sai suka zauna kusa da wata ya ce yana cikin tafiya a motan haya dama yakan ɗanyi bacci a motan haya sai bacci ya kwashe shi shi dai da ya farka gan shi a jikin wancan matan ne yana ta bacci abin shi lokacin da ya farka direban motar ne ma ya tashe shi ta ce mishi kai kanta ka ci gaba da baccin ka kaji to kaga kila ba da gangar yayi ba bacci ne kawai ya kwashe shi farka wanda zai sai a jikin wata mata yana bacci to kaga wannan ba da gangar bane yayi istighfari to idan ya zo alola alolan da ya wanke mishi wannan zunubi ko kuma irin halin da muke ciki a yau za a ba da kuɗin abu kaza ko za a ba da wata takarda sai gwamnati na shiga har tsakankanin ɗalibai da malamai ba da manufa ba za ta baka takarda sai ta haɗo maka da hannunta kan yatsunta ko malamai ba sa faɗa cin wannan muna faɗawa ko in ce muna faɗa duk mu ne malaman islamiyya da malaman makarantar allo da malaman makarantun boko ai duk mu ne dai to irin wannan mutum ya yi ba da gangar ba to idan ya zo a lola zunubin zai gushi ko kuma in yayi da gangadin amma yayi nadama to a lore shi sai gusa mishi da wannan amma dai a nuna maka cewa dai kai baka isa ba baka isa ka ce 100 bisa 100 kai ka bi Allah babu wani kuskure tsakanin ka da Allah ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gaba da cewa wal qalbu yahwa wa yatamanna rai ita kuma zuciya kenan ita kuma takan kwadaitu takan kuma sa rai yayin da wani ya ga wata sai furkata ka hasha lillahi ma hadhihi illa misali sai ka ji zuciyar shi ya kamu da ita sosai ko ba a samu wannan ana samu da ka zuciya ita ma ta yi zina in dai ka ga wata mata da bata ba matarka ba sai kai sha'awanta kai burin wannan matan ko kuma ki ga wani namiji ki sha'awar shi ke burin wannan namijin to zuciya ta yi zina to amma duka wa'annan zinan kamar yadda muka faɗi ƙananan zina ne ƙananan zina ne wankin alola ruwan alola na wanke gaɓaɓa dukan gusar da su in mutum ya yi nadama ko kuma ya yi istighfari ko kuma ya yi ba da ba da niyya ba amma a ƙarshe sai annabi ya ce wai saddiq wa zalika al-farju wa yukazzibu a ƙarshe duk wanda zai gazgata wannan ko ya ƙaryata shi ne tsarecin mutum duk nan ƙananan shimfiɗa ne menene zai gazgata cewa lallai kai mazinacin ne ko ba mazinaci ba shi ne yayin da mutum ya je zinan hakikatan to a wannan lokaci tabbas mazinaci ne a wurin Allah haka za a yi rikodin shi a wurin Allah amma waɗannan ƙananan kurakuran da muke yi kallo na ido ido ya zina amma a wurin Allah ba za a rubuta ka mazinaci ba hannu ya yi zina amma a gurin Allah ba za a rubuta ka mazinaci ba da haka ba za a baka sakamakon mazinata ba yaushe ne za a yi wa mutum sakamako da zina shine lokacin da ya je zinan hakikata ila an gane mahallin sha'in da malai ke so ya kawo cewa to duk lokacin da ranka ya sha'awanci wani abu to a lokacin nan babu ukuba akai ba za a kama ka da laifi ba amma lokacin da gaɓuɓɓanka suka aiwatar da wannan abin da zuciyarka take gaya maka to a wannan lokaci shi ne za a kama ka da laifi to muna fatan Allah maɗaukan sarki ya sa mu ƙarfin zukatanmu a cikin mu'amalolinmu da ibadunmu duka sai an yaƙi zuciya sai an yi da gaske mutum kuma yana da buƙatun ya riƙa haɗawa da addu'a Allah ya taimake shi ya fi ƙarfin zuciyarsa kar ya zamto duk abin da zuciyarsa ta hararo ta shato mishi kawai shi sai ya yi shi yasa a gaban gaba sai ma ce asbabu tiba'il hawa dalilan da ke sanya kaga mutane suna bin san rai san zuciya malai ce inna tiba'al hawa lahu asbabun idda tad'u an-nasa ilayhi bin san zuciya yana da dalilai da yawa da ke jan mutane zuwa ga yin shi to falima za yatba'u an-nasu ahwa'ahum me yasa mutane suke bin san zuciyar nasu ولماذا يعرضون عن الحق واتباع الصراط المستقيم me yasa mutane suke karkacewa daga gaskiya suke karkacewa daga tafarki madaidaici tafarki madaidaici sai malai ce da zalika iddatu asbabin minha yace akwai dalilai da yawa amma ga su ga waɗansu daga ciki awwalan dalili na farko da ke kawo mutum ya kwankwaɗi son zuciya ya rika aiki da son zuciya da son rai ya ce ƙad yalƙaf ifulu fi sigarihi min abawai hubban mufriban akwai yiwuwan yaro tun daga ƙuruciyarsa tun yana ɗan ƙanƙani ya samu soyayya mai wuce iyaka daga iyaye wa hananan za'idan ya samu wani irin tarairaya da tausayi daga iyayen shi wanda ya wuce iyaka haisu yuladdiyani lahu jami'ar gabatihi ta yadda zaka ga iyaye suna yin maɗa duk abin da ya ce yake so duk abin da ya ce ina son kaza to yulabba sai a karɓa mishi kawai a yi maka kaza eh zan ci kaza to je ka ɗauko ka kaza a sai min kaza a sai mishi a ɗinka min kaza a ɗinka mishi duk abin da yake so kawai sai a rika amsa mishi wa ya atiyanihi bi kulli ma yashtahi duk abin da yaron ke sha'awa kawai sai an samu mishi ana zaune bayan isha'i yaron yana iya zumbar baki a ce menene daji kila sunan shi daji ko abba ko ba shine daji ba ko baba a hausance kenan a kawai ya zumbar baki ɗan shekara hudu biyar ana zaune ƙarfe tara na dare daji ya aka yi ne ko ya fara kuka sai ce mamani zan sha askirin ne shi kenan jikinta na rasu aji a gaya ma baban shi abba fa ya ce fa zai sha askirin ba to ina ake samun askirin a ce ashe an je sabon gari kai ɗauko min kiɗin mota me yasa daji ya ce a samun shi askirin Allah shi ritar da mu ko ba a samun irin wannan iyayen ko kuma yaro kawai yana tafiya kawai sai ga wani yar bebi wata yarinya ta ga wata yar bebi haka ko wani abu akan hanya kawai ce ta kwalle ihu wai sai an ba sai an sai mata sai kuma a juya da mota a je a sai mata shine wai atiyanihi bi kulli ma yashtahihi wa tamannahu duk abin da yake sha'awa duk abin da yake so sai a yi mishi la yufarriqa ni baina haramin wa halalin ba tare da tantance cewa wannan abin da yaron nan ke so halal ne ko ko haram halas ne ko ko haram ba za a kula da wannan ba au baina mamnu' au masmuh wannan abin shari'a ta hana ko ko ta ce a yi to ka ɗauka ma duka halal ne abin da yake nema shari'ar ta ce babu laifi a yi to amma duk lokacin da ya zo ce yana son abu sai a yi mishi to an buɗe mishi ƙofar da zai zama ɗin san rai nan gaba an buɗe mishi ƙofa ai ita zuciya saɓa mata ake a mafi wani lokaci shi ne sai mali yake cewa ko kuma kafin nan idan ya kasance iyaye suka sallama maɗa irin wannan to abin da yaro zai taso da shi shine shagwaba shagwaba shi ya saba da duk in ya nemi aji sai an bashi da haka zai saba da shagwaba zai saba da jin daɗi bai san wahala ba bai san a rika saba mishi abin da yake so ba shi yasa kuma cikin matsalolin irin waɗannan iyayen za ka ga 'ya'yan nasa kifin rijiya ne kullum suna gida yaron bai sanya wanki ba bai sanya share ɗaki ba bai sanya wanke kayan shi ba lantana ya wanke kayan baban shi ko kayan maman shi komi cikin gata ake masa in yana sanya wasa ba za a hana ba in yana sanya wasa ba za a hana ba kana ma iya zuwa kila kai ka ce za ka yi mishi tsawa ka ga yana wani wasa da bai dace ba sai iyayen su rika jin haushinka ko kuma ka ga yaro ya saba yana kana zuwa gidan sai kama ka yana sa maka hannu a jibi ko yana ganin ka shigo da wani abu mama ni ma a sai min kaza idan uwan ta zama garbala nan da nan sai a fito da kuɗi to je a sayo mishi ya ce shi ma yana son abu kaza to wannan zai gurɓata yaro zai gurɓata yaro shine malaike cewa fa idza nama an salatul fajr idan yaro ya kwanta yi bacci ya tashi daga sallar asubahi taraka huwa ne dawo sai iyayen su kyale shi ya ki tashi sallar asuba wa qala murhiqun na'san ai ya gaji ne ai bacci ya kama shi sosai ya gaji bari a bari ya huta bari mu bari sai kamar karfe bakwai sai a tashe shi a yi mishi wanka ko yi wanka zai tafi makaranta so da ya gaji ta tashe shi karfe biyar saura ai ya gaji akwai bacci a tare da shi akwai gajiya a tare da shi wa idza arada lu'batan min al'am in yana son yi wasa da wani abin wasa ata yahu biha duk inda za a nemo mishi wannan abin wasan sai an nemo وتغاب يا عما فيها من الموسيقى أو المناظر القليعة ba tare da kula da wannan abin wasan da za a zo mishi da shi irin music din da ke ciki ko irin ababen kallo masu muni na fitsara da mummunan shiga ba tare da kallon wannan ba so sai ga iyaye sun samu kwamfuta an samu nau'o'in abinnan fimafimai da yawa ko a bayawo sai abin da ya ga daman kallo ga kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe da ta tsara iri-iri sai a sanya mishi tasha in ya ga dama ya kalli arewa in ya ga dama ya kalli tauraruwa in ya ga dama ya kalli wane sunan wa'ancin tashoshin ga je sunan da yawa ila kun fahimta ba ta da wani control ba ba abin da ya dame su yi ta jin kiɗa aka ga yara sun haddace kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe abin daban al'ajabi ka ga yaro ya san waƙan wai waƙan wani waƙan wani waƙan wani har ma ya haddace saboda an samo mishi kayan da zai ji kiɗan nan ba ta da wata damuwa ba wani da fata sa'iqul khas ka ga yaro ɗan ƙanƙani wai har an ɗauka mishi direba sai dai kawai mamani ina son in je in je me sunan irin wannan hadika din nan irin gurin shan iska din nan yaro ya saba da zuwa irin waɗannan wuraren ko kuma kawai ce shi yana son a tafi da shi a mota kawai ai kuwa din mota a zama mai ko a tafi da shi a je ake kewaya da shi walil fatat ita kuma yarinya tana da ghurfa mutaqilla tana da ɗakinta ita karan kanta ɗakinta ita kaɗai ma tsirkir istikbal da kuma receiver ta na dish ta danna duk tashin da ta ga dama ta kawo an ba ta yancin kanta kuma yarinya ce yar kankanwa shekara 5 6 7 8 10 12 15 malice to fa insha al-ifl al-ittiba'i hawahu sai yaro ya taso akan ya saba da bin son zuciyar shi ya saba da bin son abin da ran shi ta shato masa kullama arada shay'an hassalahu wa fa'alahu duk lokacin da ya nemi wani abu ya saba da sai an yi abin ko sai yayi abin ko sai ya aiwatar da abin la yarji'uhu raji' babu abin da ke hana shi yin wannan abin da ya nemi ne wala yamna'uhu wadi' ba abin da ya sai kwabarin din shi hana shi ya aikata abin da yake so hatta idza balaga mablaga taklif har ya zuwa lokacin da yaro zai kai matsayina taklifi yaro ya fara zama mai hankali in tsalaka hawa usharqan wa gharban sarran shi din nan sai ya koma ya kada gabas ya kada yamma wa rakabat jawarihu khalfa hawahu gabubban shi kuma su kai su komo suna son su cimma abin da yake so li taqiqi tilkal amani wal ahlam saboda cimma abubuwan da yake so a rayuwa da irin abubuwan da ya sanya mu zuciyarsa khasatan ma a fataratul murahaka musamman kuma in aka zo gaban murahaka gaba mafi haɗari ga 'ya'ya murahaka ka ɗauka daga shekara a da suna cewa daga shekara kamar sha biyu sha uku daga nan shekara ashirin da ɗaya da biyu amma a yanzu ma abin ya canza murahakar tun shekara kusan tara ake fara shi yawwa gaban murahaka kenan gaba ne mai hadarin gaske yana da bukatar shi ma a yi mishi karatu na musamman ne akan wannan gaban da irin bala'in da ke cikin wannan gaban ga yara musamman da mazan da matan duka to idan yaro kai irin wannan gaban fa yaf'alul jara'im al'izam sai ka ga yaro ya zama dan ta'adda to da duk abin da ya ga dama shi tun yana yaro ana mishi to yanzu yana son ya kashe wani to yanzu yana son ya sha wiwi to yanzu yana son ya sata yanzu yana son ya kaza sai ga yana yin manya-manyan laifuka wal umurul kibar da manya-manyan al'amura walaysa min sabili min sabili li daf'ihi an zalika wala man'ihi babu kuma hanyar da za a hana shi saboda akan haka ya taso tun yana shan nono kaga dai bai kai shekara ɗaya ba kenan tun yana shan nono ake dora shi akan wannan gurbataccen tarbiyya duk abin da ran shi take so za a yi mishi duk abin da ya nema za a bashi in ma ba a samu daman yin masa ba sai a ta lallashin sa har a rika bashi cin hanci ana ba yaro cin hanci yaro yanzu ya ce yana son yana son ya sha bobo misali to babu bobo da haka sai a samu biskit a bashi ana ta lallashin shi kai haƙuri gobe za a siyo maka boban yana kuka ana bashi biskit ana bashi cin hanci ana koya mishi cin hanci da rashawa tun yana ɗan ƙanƙani shi ne suke kiranta rishwatar siga rashawa da ake ba yara da zaran yaro ya ya nemi wani abu ya rasa ya fusata sai a yi ta lallashin shi a yi ta lallashin shi shi ne za ga iyaye mata a yanzu idan yaro wani yaro ya zumbar baki to ko za ka ci abinci ne ya zumbar baki a to ko za ka sha kaza duk wannan cin hanci da rashawa ne mai gurɓata tarbiya mai gurɓata tarbiya wannan kwarai da gaske cin hanci da rashawa ne mai gurɓata tarbiya ɗayan biyu ne idan ya yi wushi ne akan an yi shi abin da bai daidai ba ƙila wani ɗan uwan shi ya zalunce shi a lallashe shi a nuna mishi lalle an zalunce ka amma kai haƙuri fa inna Allah ma asabiri in kuma yayi rushi ne akan ya nemi wani abu ya rasa a kau da kai da gare shi ya gama zumbara bakin ya sako sai a ce mishi kai yaro duniya haka take ba komai ake nima ake samu ba ni ma yanzu in so samu na ne ba a wannan ɗakin zan zauna ba ɗakin da yafi wannan ne amma tun da na rasa na mai da al'amari na ga Allah iyayen su gaya mishi wannan ila kun fahimta a rika nuna mishi cewa duk abin da ka nema a duniya haka duniya take wani ka samu wani ba ka samu ba in ko yana fushi ne akan yayi zalunci to a dauki mataki akan shi a hukunta shi ba magana a lallashe shi ne to wannan irin muguwar kula da soyayya ne ketar iyaka da iyaye suke ba yaya to tana daga cikin miyagun abubuwan da suke jama ɗaya koyi san rai da san zuciya tun yana ɗan ƙanƙani shi ne idan ya taso ya girma kuma sai zama muku bala'i a cikin al'umma Allah maɗaukar sarki ya shirya da mu to ina ga za mu dakata a nan saboda yanayi a abinda muka ji na alkhairi Allah ya ba mu iko mai aiki da shi abinda muka yi na kuskure kuma Allah shi yafe mana Allah ya taimake mu gurin yakan zuciyarmu da hana ta abin da take so sai dai ko idan abin da take so ɗin ya dace da shari'a Allah ya tabbatar da digadiganmu akan gaskiya ya ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.